أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقي على زال الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقدام فريد داري على الإطلاق هاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وحبيبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والهمة والرزق والتوفيق واللطف والهداية والرشد والمعرفة بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم يا أئمة الشيء هدري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه اللهم اجعل لنا الأمن آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna magana akan islam shine zuhuli anal akwani wanda muka yi maganganu baya akan cikin jawahirul ma'ani yau muna zama na 134 insha Allah mun halale mashakil mun yi magana akan wuhudatul wujudi menene ake nufi da wuhudatul wujudi yadda wahabiyawa suka dauka shine ake nufi a sufanci in an ce wuhudatul wujudi kowane abu za a mai da shi Allah ne a ana faɗan wuhudatul wujudi in aka faɗe shi zawahiruhu wa bawatinuhu ne ake nufi kowane abu walaysa Allah bi mustankirin an ya jama'a alami fil wahidi ne وليس الله مستنكر أن يجمع العالم في الواحد كما يند متين يكي شي متم مجموع لمثاله duk wanda mutum ya kai da iya kwakwansa bai isa ya nuna duniya ba duk inda mutum ya kai da kwakwansa bai isa ya nuna duniya ba sai zai ya nuna pass ya ce duniya gari kaza in ka je gida kaza za ka ga duniya ko wajen taro ka ce ka ga ana duniya ko waje ka za ka ce ka ga ana duniya gashi kana cikin duniya amma kana nuna saboda shi majma'ul misali shi ana kiran abu ne kawai kamar mutum ba halin ka ce ga mutum baya yiwa in ka nuna shi ka nuna waɗansu abubuwa ne a jikin shi wayan ma kirjinsa cikinsa kansa shi a dunkule haka in ka ce ga mutum haka a cikin mutumin kuma yana ɓoye a ciki shi kuma in hakan kake nufi saboda haka shi majmu'ul misal ne shi yasa tarkibat ne to tunda tarkibat ne ya aka yi ya zamo ya haɗu ya zamo abu ɗaya kafa daban sunan shi gwiwa daban sunansa kai idon sawu ma daban yatsu daban kaga kafa ma baka isa ka faɗi kafa ba sai an haɗa masa wasu abubuwa tukuna suka bada kafa kaga hannu ma sai an haɗa yatsa gaban yatsa akwai barci akwai tafin hannu shi ma tukuna ya haɗu ya ba da wannan sunan saboda aka tarkibat na majmu'ul misal shi ake ba da sai kira abu kawai da sunan abu daya ashe duk abin da ke jikin dan adam kowanne yana da sunan shi to amma kuma ana kira mutum mutum kawai saboda haka kaga wudatul wujudi ne dan kaunu ne can duk wa'incan din ba samammu bane amma mai da su su zama mutum daya an ce mutum to wannan shine a dunkule. Sau jani radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wa mimma amlahu alaina radiyallahu anhu Shau Ali al-Harazmi yana cewa Shau jani ya mana imla'i fi muhabbatil khalqi lillahi soyayyan bayin Allah yadda ya kasu wajen soyayya ya ta kasu kashi hudu ne yadda halitta take son Allah kashi hudu ne yadda halitta take son Allah kashi hudu ne subhanahu wataala Ƙala radiyallahu ta'ala anhu, Shaujani ya ce, Ma batul khalqi lillahi subhanahu wata'ala ala arba'ati aqsami. Soyayya kashi hudu ne. Al-qismul awwali ma batul lisawabi. Akwai da suke son Allah dan ya biya su lada. Idan yana da lada ne in kai abu zai biya ka. Wannan shi yasa suke son Allah. Wa qismu sani ma batul li ala'ihi wa na'amihi. Wasu kuma suna so ne saboda yana da waɗansu ni'imomi. eh wanda in kai zai baka aljanna zai baka mata zai maka kaza zai maka kaza saboda haka dan haka waɗansu suke son Allah wa ismu salis ma batum lima hum alai min kamal wal jamali akwai wanda suke son Allah saboda kamalansa da jamala ne eh kamalansa ya burge su jamala ya burge su kuma an musu wa ismu rabi na hudu mahabbatum li zatil aliya suna son shi ne saboda ya cancanta eh to wannan shine kurewan isa matuƙa cikin soyayya wannan duka wa'annan shine rikicin da ake har gobe da da wa'inda ba sufaye ba in sufaye sun ce ba sa yin abu dan Allah ya biya su sai ce a to ai qur'ani ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kaza falahum ajrun su a gurinsu muminai ne yara suke neman su yi aiki a biya su su kuma a gurin sufaye ana son ka zamo abdun ne mufi'un shi bawa yana neman ubangijinsa ya biya shi aikin da ya sa shi baya baya da bukata wannan baya da bukata tafaddal da bismillah bismillah bismillah bismillah shi bawa baya bukatan haka in dai bawa ya zama bawa shi Allah Allah yake nufi ma ya ga abin da ubangijinsa yake bukata a wajensa dan yayi ya samu yardan shi a samu ya samu yardan ubangiji kawai a ce bawa ubangijinsa ya sa shi je yayi wa doki ciyawa in ya je yawa doki ciyawa in ya zo sai ce to na kudin aiki na haka ake bukata a nan ne ake cewa mutum ya kamata ya yi ɗabi'a irin ta kare ya nemi ɗabi'a irin ta kare ɗabi'an kare shi muti'un li rabbihi kare yana bin ubangijinsa ne wato shi kare idan ka dake shi za ka ga in dai ubangijinsa ne ya dake shi to za ka ga ya dawo wajen ubangijin ne yana tuba baya gujewa ubangijinsa sannan kuma duk kyautan da Allah ya ma kai talaka ne makwabcinka mai mai arziki ne in yana yanka sa kare ba zai kauce maka ya koma wancan saboda kwaɗayin abin da ke wajen shi ba ya yarda da talaucinka zai zauna a wajen ka ma dama kai ne kai ne ubangijinsa saboda haka akwai wannan ɗabi'u wanda ake cewa kare yana da su wanda ake neman bawa ya yi ƙoƙarin sanin wannan dan ya zauna tare da Allah lafiya wannan shi ne amma ma batun lissawaji wanda suke neman suke son Allah saboda lada fa ma'lumatun sanannu ne wa kazalika mahabbatun lil ala'ihi haka wanda suke son Allah saboda ni'imarsa wa hatani muhabbatani wayannan guda biyu li ammatul mu'minina minhuma hazzun wa nasibun duk wayannan mu'minai sun mu'minai ne da wannan kujera suna da hazzi suna da nasibi walakin kattaza kattazulani wayannan suna iya gushewa hatani a muhabbatani wannan soyayyan guda biyu suna kaucewa bi da wali sauzihima idan Allah ba zai ba su ladan mu ba za su yi ba idan ni'imar ta kauce shi ma ba za a yi ba innal insana lakanudun innal insana lakanudun eh mutum Allah madaukakin sarki yana cewa shi mutum idan an masa zai yi yabo idan an riki zai yi suka eh haka yake to kaga Allah ma bai bari ba yawa balle to kaga a nan kaga ɗabi'a ce guda biyu ta muminai ka wajen su mai ko kaga yaran mutane ne in dai har sai an baka za ka yi yabo in ba a baka ba za ka yi yabo ba to akwai akwai gyara su sufanci suna ana buƙatan duk abin da ya zo kawai ka yarda minu ilaihi ne ifadatika minka ilaika haka ya kamata wa mal ismu salis shi kuma na uku musabbihuhuma as-sabitun sababinsa tabbatacce ne wa ma alaihi rabbuna min awsafil kamali shine ubangiji yana da kamala yana da azmatu yana da jamala wannan to ka so shi dan kamala da azma da jamala ubangiji kamilun kama yana da kamala yana da izza yana da jamala wa hadili shigar al-awliyai su kananan waliyai suna gaba da muminai ne to amma su ma kujeran su kenan sun so Allah amma dai sun dara wa'incan eh suna gaba da wa'incan a cikin mataki walakin la tulhiqul martabatu radi'a bas isa martaba na uku ba li'anna martabatu radi'a mujarratun al-asbabi shi martaba na uku babu sababi kana son Allah dan ya maka kana son Allah dan ni'imarsa kan a wannan kawai cancantuwa ne eh mujarradatun anil asbab wal ilal wal awsafi an kawar da mutum daga barin sababi da illa da siffa wa hadhihi la takunu illa liman futiha alayhi wannan ba wanda yake samu sai wanda ya gane waye ubangijin man futiya alaihi wa rufi anhu hijabu aka ɗauke masa hijabi wa shahada asrarul asma'i was sifati wal mawahib wal haqaiqi wal kamalat ya gane duk abubuwan da aka buɗa masa asifa asma'u mawahibu haqaiqu kamalat ya rubu bi anna Allah huwa aula bi an yubada ya rubu bi anna Allah aula bi an yubad Allah shine mafi cancanta abota masa saboda kai nawa ka bashi yayi ka iskan da kake sha nawa ka biya shi a wani taska aka iba ma wannan an bar maka lailan sarmadan ba za ka kai ba in an bar ka naharan sarmadan ba za ka kai ba an ci cuɗa maka tsakanin iska wannan inuwan da rana shine rayuwanka shi yake ba da madadi a cikinka amda da kake samu in aka rufe aka ɗauke rana gabaki ɗaya ba inda rana zai shige ka walau shu'ahu ba zai shige ka ba za ka kamu da rashin lafiya za ka kamu da rashin lafiyan sanyi idan an fitar da kai an dan ranar ne dan tattaba jikinka za a motsar da sanyin da ke jikinka zai rage zai ragu haka wannan sha'un wannan diga baki daya don Allah ya barka da daya sarmadan ba za ka zauna lafiya ba in an barka da daya sarmadan ba za ka zauna lafiya ba to nawa ka biya ake daidaita ka kullum ake maka aiki kullum kai nawa shi ya nema a wajenka to kaga mutum yana da hankali zai gane cewa babu abin da yafi cancanta fiye da mutum a ce yana cikin fadar rabbul izzati da talabar dahu qala radiyallahu anhu shawjan yace wa bil hadith dalil martabatul ula was sani martaban farko da na biyu qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace wa ibullah lima yaghdukum bihi min amali ku so Allah ko dan abin da yake ba ku ke ci da shi ne ne masa ku so Allah ko dan abin da Allah yake ba ku eh wa ne li hubbillah ni kuma ku so ni dan son Allah wa hibu ahli baiti li hubbi ku so iyalan gidana kuma saboda ni ji manzo Allah eh saboda ni Turmizi ya fito da cikin manaqib wa qala raji'atul adawiyya raji'a al-adawiyya ta kai shekara dubu da ɗari biyu da wani abu yanzu da komawa ga Allah. a dama ai sa a nesa ba kusa ba nesa ba kusa ba ai ta zamanin su ɗaya da maliku bin anas da ibrahim al-adhama da hassan al-basri ma eh duk tana cikin wannan karni eh a ko sosai ta ce uhibbuka hubbaini ya ubangiji ina son ka so guda biyu hubbul hawa akwai so na hawa wa hubbul li'anaka ahlan li zaka eh ta tattara makaman ne hubbul hawa wa hubbul li'anaka ahlan li zaka ka cancancin so ka ne ina maka son so ne eh shine take cewa wannan baitin ne take faɗa cewa ya ubangiji aksarin aksarin aksarin bayan ka munafikan ka ne wa hum ya abudunaka hawfa nari akwai wanda suke bauta maka saboda tsoron wuta akwai kuma wam ya abudu kama aljannati akwai wanda kuma suke bauta maka saboda ba su aljanna ka gani a ma'ihi kenan yawa ta ce wa ana la abtagi bi hubbi badila ni ba zan yi maka son munafinci ba eh la abtagi bi hubbi badila soyayya ta in so ka dan ka bani ko dan ka hana ni ko kar ka shigar da ni aljanna ko kar ka shigar da ni wuta tace ba zan yi maka wannan soyayyan ba uhibbuka hubbaini hubbul hawa wa hubbul li annaka ahlal li zaka ina son ka so guda biyu son so ina maka so ne da son kuma ka cancanta in so ka shine hubul lizati saboda haka ba ta waiwaye kan wani abu to wannan kujera ce to wayannan matakan maratib din in mutum ya duba baka isa ka tsallaka ba dole ɗayan biyu ukun hudun ne hakan mutum zai tafi isharatul martabati sadisa war rabi'a ta yi ishara ne akan martaba uku a sadisa war rabi'a ثم قال رضي الله عنه sai shehu da ya ci gaba da cewa wal mahabbatu sadiqatu soyayya ta gaskiya hiya lati turasul girata ita ce wanda take sa ake yin kishi algirata kishi eh lisahibi ha ga ma'abucinta ila li shibli an faɗa wa shibli wannan shiblin nan shine kududi shi kadai mutum da ne kawai imani da shi shine kuma kududin zamanin almajirin hallaji ne shi kuma ya kai shekara dubu ɗaya da ɗari biyu kwai da ɗari ɗaya yanzu da rasuwa ko dubu ya kai ɗari da ɗari ɗaya hallaju almansuru almajirin shi wannan hadimin sa ne eh hadimin hallaji ne shibli shi ne shehu ibrahim yake faɗa a cikin tafsa yake cewa wani wali ya ce da allah bai yi wutar jahannama ba ko don wanda suka cuci shibli Allah zai yi wutan jahannama. To, ƙudurin zamaninsa ne ma mutum ɗaya ne kawai yadda da shi, saboda izaya. Shi ne kuma ƙudurin zamanin, amma kuma mutum ɗaya ne yadda da shi. Karata hada fi kitab Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala, Kashful Ilbas, ma ƙala Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala na lima haula makami Imam Shibli. ai abin haka yake yana cewa matatan tsare an tambaye shi yaushe za ka huta kada ya ce izalam nuwallihi zakiran gari akwai wani wanda akwai wanda zai iya ɗauke masa zikirin Allah ya ce don da zan samu wanda zai iya ɗauke min zikirin Allah shi kenan to don huta amma inda gwan samu ba na ciki kala abu yazid al-bustani shi kuma abu yazid al-bustani yana fada shi abu yazid yana daga cikin manyan wayannan duk manyan kibarul sufiyuna ne allazina qad madaw wanda sun wuce tsawon lokaci rijala yana fada li sahibiha hina qala lahu walla sa'altuhu al-ma'rifata bihi me yasa baka tambaye shi yaya sanin Allah yake ba kala ce uskut kai shiru girtu alaihi minni an ya arifu gairahu ina kishi girtu ina kishi alaihi minni an ya arifu gairi kar wani ya san shi yadda na san shi dama haka ne eh dama wai an ce sai da ya lil harazmi in ka zo ka ce kana neman ya baka wani abu kana son so annabi ne ya ce kai baka neman kudin nan ne a maka addu'a ka samu kawai daga kudi da kaza kaza ka nema kawai a maka addu'a mana eh eh saboda in dai ka san annabin ai kishin sa ake kishin sa ake kar wani kuma wannan kuma ba hasada bane yardaddan bukami ne Waƙala ibn Farid, wannan suna ce masa ibn Farid irin tafiyar su kamar ɗaya da rabi'atul adawiyya sun yi fana'i billahi. Fiyazar ma'ana, fada an ka da awal hubbi, wada li gairihi, wa aduka wadfa an ka gayyi ka billati, wa janib janabal wasali haihatun lam takun wa ha anta hatta an takuna sada صادقا مت هو الحب إن لم تتقبي لم تفتكر معربا من الحب فهتر ذاك أو خل خلتي فقلت لها روحي لديك وقبضتي إليك فعل لي أن تكون بقبضتي فدا عنك دعوة الحب كبر من مجانا دعوة نسوية ودا لغيره ka bar wa waninsa fu'adika zuciyanka wadfa an ka gayi ka ka tunkuɗe gayyu wato kaman abun kaman zalunci gayyu ko zalunci kenan zan ce ita za fada'a wadfa an ka gayi ka ka tunkuɗe soyayyen zuciyarka ta gayyu to zalin ka fasanta da zaluncin zai bayar dillati da wannan wa shine soyayya wajanib janabal wasli kan ka kusanci kusancin saduwa hayata lam takun ta yi nisa ta kasance wa ha anta hatta an takuna an takun sadiqan mittu wa ha anta ga kanan hatta an takuna ka kasance sadiqan a gaskiya mittu ba kanan ne ka an rashe ka huwar hubbu shine soyayya illan taqabi illam taqabi in baka in bata bi in baka yi ta ba lan taqabi ma'araban ba a yanki ba a rarraba ta daga soyayya fatar zaka ka zagi wannan aw khalla kullatin ko ka sauka a cikin abokanta fa qultu laha sai na faɗa wa ruhi ladaiki ruhi na gare ki ne wa qabdati da kamuna ilaiki zuwa gare ki fa anli ki amsa mun an ta kuna bi qabdati ni ma ki sa ni cikin wannan tafiyar wa qala qabla hadha al mawdu fa qultu hawa gairi qasattu wa dunahu wato wani na ya sota sai na nufi koma bayan sa iktasattu amya'an sai na nufi makanta amman siwa'a ga wanda yake waninsa mahaddaci shine idanuwana wa wagarraka me ya ruɗe ka hatta kulta ma kulta har ka faɗi abin da ka faɗa labisan biyi shainin wanda ka sanya tufa na muni mainin na ƙarya labisan nafsu kai wannan rai ta yi muni tamannat wanda ta yi guri wa fi anfusil awfari a cikin a cikin numfashin nan na ba annan lokatayya amsaita ɗani'an kayan mace kana kwaɗayi bin nafsin da numfashi ta'addat ɗauraha wanda ake kidan ya juyinta fa ta'addat sai ta yawaita fa kai fa biyu bi ya za ka yi da soyayya na owa a sanin hullati ita ce mafi kyan hullati abokiyata tafu wanda take faɗakarwa bida'awa tafubu faha eh tafuzu ya sama tafuzu na gaba na da'awa faha ya fuhu yana magana bida'awa huwa qabau hullati wannan mafi munin khallati qawa wa yana suha ina dare ila wa qala qabla hada وعن منهجي في حبي ما لي مذهب وعن منهجي متفيانا في حبي cikin soyayya ma dai mazhabin ba wani mazhaba mai kama da nawa wa in miltu anhu idan na karkace yawman a wata rana farqattu millati na rabu da matafiyata walau hadar ni fi cewa ka iradatan idan zan yi tunanin wani ba kai ba ala hadi a zuciyana sawan da mantuwa qadaitu da riddati to zan yi hukunci na fita daga musulunci wa kana fi kifayatin kullu ma fihi ma ka ya hawaka lakin ana wa habibi kullu ma fihi ma ka kullu ma fihi ma ka duk wanda yake cikin zurinka ya hawaka yana son ka lakin sai dai ana wa habibi kullu ma fihi ma ka amma ni kadai ne a cikin farfajiyanka eh kowa ma yazo ni dai sam inta wa min kalamihi radiyallahu anhu wannan zaurancen sufanci ne na irin yadda suke fitowa da shi amma duk ana magana ne hira ne tsakanin ruhi da rabbul izzati hira ne tsakanin ruhi da rabbul izzati ruhinka ya zaka kamar yadda da wani gudun zaka ga an sarrafa mace da so amma suna nufin Allah ne ba soyayyan saboda babu wani abin da yake sama da so babu kowane abu yana babu abin da ke sama da su duk saboda kai su lankwasa soyayya sai su kawo kamar majnunu laila duk irin wayannan gabaki daya majnunul laila din ai Allah ake nufi eh to amma kai in ka zo sai kamar yana waka ne akan mace ta akan ubangiji ne da ya siffanta ta da laila ne saboda lailan wani haran akwai abin da ake so ne kamar haka to shine isti'ara ne sai su dawo da shi nan gudun sai su watsa kai kuma ka ne kace yana son wata mata to matan kuma majahuliya ce yawa amma an san akwai soyayya tsakanin mace da namijin dai to wannan son shi ake nufi to irin wayannan shine suke sai kaga suna magana akan wani abu sai kai tsammanin wancan abin suke nufi amma Allah suka koyi a bayan wannan abu
ana satiri yawan hakan kawai ana satira kawai mai yi wani abu sai sa zama ya yi ta a shari'a
a dama shi menene me ake bukata ka kai ko ka zauna a gauro ba ka amsa ba ai ma ai ai ai nafsu shay'i nafsu shay'i shi bidaya shi albidaya huwa nihaya shin yaro akwai wanda ya sani banda Allah abin da ake so ƙarshen kama ya zamo kenan tsakiya fa ina cin rikici ne a ciki to tsakiyan hallalan wayannan mashakilin walau hatsaran lifin siwa ka iradatan ai ya riga ya rika ne ya kai ya dawo ya dawo yadda ake nufi da shi ne eh dama ka zo duniya a arifin billahi ne to ya ake son ka koma wala ta mutunna illa wa antum kana nufin shiga musulunci ake nufi ko ko musallimuna li qudratihi na me kike fasara ta nan gurin to in kai in ka zama musallimin za a samu kai jayya da shi kai da komi na shi ne kenan to idan ka zo wani abu yazo kuma ba daga wajen shi bane fa yaya saboda haka ka dawo ka faɗi
idan aka haɗa kamar sanin ma'arifar yaro da ba wanda ya sani sai Allah a kuma haɗa da wannan ai kujeran yaro shine in ka ji an ce mutum ya kai kuduri ya koma yaro ne har ciwon sama irin na yaro ne yaro ba a sa masa cuta in aka sa mara cuta to ba kowa ne sai ya ɗauki cutan yaro ba sai babban wali saboda babu komai ai a jikinsa shi Allah ne. Daga zaran ka kai irin wannan aka jona maka irin cutansa, ɗan ƙanƙanin lokaci za ka bar duniya. Amma ƙuduri zai iya ɗaukar cutansa. Shiwa. Ai yana sane da komi tangaran ya san me ake nufi da sa masa da komi da komi shi yasa yake daukewa annabi ayuba me yace to me yasa bace cuta ta same ni me yasa bace Allah ya sa masa cuta ba adaban bil hadarati ha kai in ka faɗa ya kake cewa ina cewa faɗa kake ma ga wanda suka zo suka dame ka a haka ne level ɗinka kenan amma nan gaba ka gane duk wanda ya zo ya zage ka ma zai ka gane Allah ne ya turo shi ya zo ya zage ka wannan shi ne in ku har ka ga aikin a jikin shi baka gane daga Allah ba ne to ka zama kuma naki shi har yanzu dai kana na kujeranka na yaro shi yasa walau hadaran lifi siwa ka iradatan ala hadiri sawan a kam to the riddati ai riddatun bi ma'ana ka koma gurin da ka bar shi ne ka gane wa min kalami radiyallahu anhu qala at-tauhid al-khalis ne tauhid al-khalis wannan tauhidin shi yake gigitar da duniya gabaki daya na sufanci ɗimuwa ne an yi ta hayyara fi wujudul kauni hal huwa Allah kaunu ga baki daya mutum zai ɗimauce shin wai kaunu ne Allah aw gairu ko wani Allah daban ne kaunu daban la'annahu yushahidu zalika sirrul gamibi to wannan sirri ne mai isa matuka allazi lam yaqdaru al-arifuna ala an yafuhu kaga ta hannan na ba wanda arifai ba sa iya gane wannan ma fa idza shahadahu tahayyaru idan sun ganshi sai su dimauce eh ai da yawa mutum zai zai iya ganin Allah bai san shi bane eh zaka iya ganin Allah baka san shi bane ina magana ne a cikin sufanci kar mutum ya ce ina ce ana ganin Allah ba a ganewa eh zaka ga Allah baka gane shi ba eh zaka ga Allah baka gane shi ba saboda ai ya ce yabnu adama marattu falan ta'udni na yi rashin lafiya baka gaishe ni ba sai ce wa kaifa uduka wa anta rabbul alamin ya zan yanga da kai zan kana ubangijin halitta ce a'a ma alimta anna fulanun marid falan ta'udu amma ka san wani ya rashin lafiya baka gaishe shi ba law uttahu law wajadtani indahu da ka je gaishe shi da ka same ni a gurin to in ka je wa za a gani gadon asibiti ko mai aikin asibiti mai yin allura ko mai bada magani ko mai jinyaci ko mai jinya to ya ce kuma shi yake gani wani irin abu ne har yara ma ba wasu ba to ka dawo ta haka ma'arifa suke to haka take yawo in ta zo maka ta rike ka a wani kujera to dole za ka gane wani abu to shin wai Allah nan yawan halitta ne Allah ko kuma Allah wani abu ne daban a halitta daban wannan shi ake nufi da tauhidul halis ba ba ba a idrakin sa imuwa yake saka saboda in ka shiga ka shiga in ka shiga ka gane sai ka sai ka rasa kuma me kake nema saboda kwakwalwan ba za ta kai ba za ta dakushe za ta dakushe shi yasa shi wajen yake cewa wayannan masu qadiran wa maridan wa aliman wa ayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman wa annahu ta'ala kaza kaza kaza kaza yace wallahi ba dan Allah suke nufi duk sai sun shiga wuta yace to ka kore shi anan ka tabbatar da shi anan ka kore shi anan ka tabbatar da shi anan to ina ne baya nan yace wallahi ba dan Allah suke nufi ba saboda in baka bi wannan hanyar kafin ka kai level ɗin da zaka tsaya da wannan ainihin tauhidin ba ai ka kore Allah duk ka kore shi eh ta ce ba shine nan ba ka ce shine nan kuma to ina yake bayan huwal ladhi abhaka wa abka shine mai kukan nan kuma shine mai dariya sai ina mai yake cewa waye fa Allah yawan kuka waye fa Allah yawan dariya eh waye fa Allah yawan kuka waye fa Allah yawan dariya kai in ka zo kawai ka shiga nan gurin ka ce ka fito da abin to ka san kawai an sa mutum a cikin tayyuri duk wanda kai kuka Allah ne yake kukan kenan Usman duk gurin da mutum ya ga ana kuka Allah ne yake kenan huwa alladhi azha ko abka in ka ga mai dariya ma shine in ka ga mai kuka shine hakan ne sai ya rabu kashi nawa kenan ba shi ba kenan ok to tunda ba shi ba ne to me yasa aka ce shi ne an ce huwa ma'ana sifatu ba za tuhu ba to shi kuma gashi ba rabuwa da sifarsa da asma'unsa da zatinsa duk ba sa rabuwa bangarowa ke ne to babu tahiyorin kenan shi ne babin da ake samun tahiyori cikin sanin Allah idan ka tafi ka tafi kawai sai dai ka gane shi a gurin in ka gani ka ce ka gane baban malam na annabi Allah ya masa rawa malam ma'azu idan wani abu ya buga shi sai ce na gane tsokana na ake dan yi magana ba zan yi ba eh in wani abu ya zo mar za ka ce na gane ana son a taɓa ni ne ba zan yi maganan ba yana nufin Allah ne yake gwada shi kuma hakan ne kuma hakan ne to wannan shine in ka san wannan to ai babu wanda zaka gan shi da laifi kuma in baka san wannan bane to a dare-dare zaka ka kama damuwa ba za ka iya kama abin da ake nufi ba tawhid al-khalis kenan wa fi hadha al-amru a cikin wannan al'amarin ne wa qala hallaj hallaj ya fada cikin tahayyurin eh a cikin sa ne eh falamma faha kutila da ya fada sai aka kashe shi kaga faha ya sake dawa eh falamma faha kutila ba ku gani ana ku ba eh haka ne eh ba mu shiga karatun ba bayani ne ولكن فلا توحيد الحقيقي إلا من أدرك هذا السر الجامد باب wanda zai iya gane menene tauhidi na hakika sai wanda ya shiga cikin wannan tsaurin abin to anan ne zai iya gane wa insha Allah to za mu koma kala kala junaidu shugaban sufaye eh eh na sani na sani na sani na sani na sani na sani ƙala junaidu shugaban sufa yana cewa ilimin tauhid ilimin tauhidi mu bayinu li wujudihi akwai tabayini cikin samuwa cikin wujudi kaunu wa wujuduhu ma'arifun li ilmihi samuwansa ma'arifun li ilmihi kuma ka gani can na'am na'am ma'arifun ya fi cancanta. Ok, mufarikun, eh, ya fi ya fi wannan kyau. Ilimin tauhidin mubayinun, ta ya ba da mubayana. Tun da ya ba da mubayana, ai mubayana, ai mufaraka ne. Eh, li wujudihi. Wa wujuduhu samuwansa kuma mu'arifun li ilmihi. Faiza shahatil uqulul uqala fi tauhidi. Idan hankalin masu hankali suka kalla cikin tawili shatilal hayrati babu da su gani sai imuwa ka shiga kana neman gane Allah da ka tsaya ne gudun da ka tsaya kawai eh kana yin nisa kana yin nisa da ka rasa ba inda za ka kama kadaita shi mun fito ne daga iyayenmu don mun koma wajen Adamu mun koma Adamu Adamu ya koma ƙasa ƙasa ta koma na shi. To, ai wata rana za ka yi tunani ka ce to, shi Allah ya yake ne, yana ina ya yi mutane ko kuma ina ya zauna. Wannan ƙwaƙwalwa tana ba da irin wannan. To, kana tafiya a cikin tunanin, in kai ka koma nan ka koma nan ga ƙarshen ka, to shi kuma ina ne bidayensa ina ne nihayarsa. Kana shiga sai ka ji ƙofa ba ta buduwa. sai dai ka sallama saboda kwakwalwanka ba a yi wajen zaman wannan ilimin ba balle ka yi karaki babu saboda ya wuce hankali dama an bar maka wannan ne kawai don ka gane girmansa to ka gane ka gane faɗinsa ka gane girmansa azamati wa jamali wa jalali wa kamali to an gane to za ka shiga babul hiyaraci za ka shiga ɗimuwa kenan. Kala Jafaru Sadiq, Jafaru Sadiq ya ce, Radiyallahu anhu, man arafan fasala wal wasala wal harakata wasu sukuna, ka san raba abu, tsakanin nan da nan, ka san saduwa, ka san motsi, ka san shiru, rashin motsi, ta wannan ka gane su, to za ka kai muhallin da ake nema a tauhidi. wannan dole sai ka hada su alfasalu wal wasalu was sukun wal harakat eh dama haka ne eh faslu wal waslu ka raba ka hada ga motsi kuma ga ga shiru annan ne to balagal qarara fi tauhidi ka kai gurin da ake nufi a cikin tauhidi amma in ba ka baka san komai ba kuma babu wani abin da za ka iya kuma babu abin da zai yi wannan yana ma magana ne akan fa tauhid khalis so wajatu muqayyidan na gani a rubuce ma nasahu nasin yadda na gani بعد البسملة والصلاة على والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا توحيد العارفين لا توحيد العارفين ظنونا رضي الله عنهم يقول لهم الحق ku ji magana ya qulu umul haqqu ubangiji yana faɗa a cikin halin muhadaban lahum yana magana da arifai masana Allah ya ibadi fi ma za wa hattumuni ta ya kuka yi komai da nini ɗaya wa bi ma za da menene wa hattumuni kuka kaɗaitar da ni wa mallazi ta lakum tauhidi menene hukunta mu kuka gane ni kaɗai ne fa in kuntum hattumuni fil mazahiri idan kun kaɗaita ni ne cikin abu mabayyani fa antumul qa'iluna bil hululi to kun ce na sauka cikin wani abu kenan wala tafili mazhabun nasara aw man yud'a ila hululun sara wa dhalika qawl bittihad nihilatu ahli az-zayg wal ilhad kenan wal qa'ilu bil hulul duk wanda yace na sauka cikin wani abu gairu muwahhidin bai kadaita ni ba a yan samu biyu eh ga ga Allah ga wani abu fa san misali kenan ya zama wani biyu to ya zai Allah ya zama shi kadai eh tsakanin wa da waɗin waye ya fi wani zurfi a sufanci
malamin da yana kawo yawanci dalilai na yin Qur'ani da na hadisiya.
eh Shi kuma yana shigar da shi cikin waye ya fi sufancin kenan ciki Dai malamin sa, eh malamin sa.
kai ma abu ge kake eh kai ma abu ge kake da kun haɗu da ka sha wahala la'annahu asbata amrayni ya tabbatar da abu guda biyu halun wa muhalun da abin da yake gashi nan kuma korare wa idza kuntum hattumuni fi dhati idan kuma kun kadaita ni ne cikin zati duna sifati wal af'ali banda sifa da aiki ba ma wa hattumuni shi ma ba ku kadaita ni ba fa innal uqula domin hankali wal afkara da tunani la tabligu ilaiha ba sa kawowa wajen bangaren sifati wal af'ali wal habaru min indi labari daga wajena faman ja'akum bihi biha wa ya ka muku wa in kuntum muhattumuni idan kun kadaita ni fi martabatul uluhiyya a martaba ta uluhiyya bima ta hamalatu da abin da ta dauka min sifatul fi'liyya wa dhatiyya saboda abin da ta dauka ni daga sifa na aiki da zati min kauniha ainul huda ce ita ce ainul huda mukhtalifatun nasbi wal idafati ta saba da nasba da idafa wal ahkami wal lawazimi wal muqtiyati wa sairul ahkam al martabatul uluhiyya ta saba da irafa ko hukunci ko lazimi ko abin da aka hukunta ko sauran hukumomi na martabatul ilahiyya fa ma hattumuni shi ma ba ku karaita ni ba hal bi qaulikum bi uqulikum da hankalinku ne au bi ko da ni kuke tunani au kaifa ma kana ko kuma ya abin yake kasancewa fa ma wahadtumuni ba ku kadaitar da ni ba la'anna wahadaniyati domin kadaitaka ta ma iya bi tauhidil muwahhid ba ita ce kadaituwan abu ɗaya ba la bi uqulukum wala bi ba da hankalin ko ba tare da ni ba fa yana tauhidukum ilayya bi kadaituwan ku zuwa gare ni wa tauhidi la tuwahhidukum shine kadaituwa ta ba kadaituwan ku ba ba abinda ku kuke faɗa ba wa bi wa ko wa bi uqulikum kaifa yahkumu ala alayya eh wa bi uqulikum da hankalinku kaifa yahkumu alayya ta ya za ku yi hukunci a kaina bi amrin man halaktuhu bi amrin man halaktu da al'amarin da ni na halicce shi wani sabtu kuma na ajiye shi ta yaya za ku yi ku iya gane ni bayan ni na yi shi na ajiye shi a jikin ku wa ba an da'aitum tauhidi kun kira tauhidi na bi ayi wajen kana ta wani kowane fuska wa fi ayi wajen kana ta kowane fuska ya kasance fa mallaki iktaba lakum tauhidi to waye hukunta muku in kana iktabahu wujudakum in kasantuwanku ne yasa ko gane ni kadai ne fa antum ta ta hukumu ma qadahu minkum kuna karkashin abin da na hukunta ne faqad harattum anni to kun fita daga bari na fa ina tauhidi ina tauhidi na yake wa in kana iktabahu amran bi amri idan kun hukunta lamarin da horo na ma huwa gairi wane ne wani na fa'ala yadi man wasalatkum ila an ra'aytumuhu minni wanda ya kawo ku zuwa har kuka ga abin da ke gare ni faman ladhi ra'ahu minkum wa yake ga abin da ke wajen ku wa in lan tarahu minni in ba ku ganshi a waje na fa yana tauhidi to ina tauhidi na yake ya ayyuhal muwahhiduna ya wanda kuke cewa ku masu tauhidi ne wa kaifa yusibu lakum hadha al maqam ta yaya ku samu wannan makami wa anta zahirun li aini wa ana zahirun ku gashi nan a zahiri kuke li aini a gabana wa ana zahirun ni kuma bayyana nake a gaban ku wa zahiru yana kizul hawiyati shi kuma ganin abu na zahiri ya kore huwa fa aina tauhid sunna tauhidin la tauhid bil ma'lumat ba a sanin Allah da ilimi fa inal ma'lumat ana domin ma'lumat ni ne wa ayunukum da idanuwanku wa nasbu da nasba wal muhalat da abubuwan da suke korarri fala tauhid fil ma'lumat babu tauhidi cikin ma'lumat fa in kulta idan ka ce fil wujudi a a cikin kasantuwa ne fala tauhidin babu tauhidi fa innal wujuda ainu kullu mawjudin domin duk wani samamme shine ainihin sa shine ya nuna maka an samu dai waqtilafu zahiri sabanin zahiri ya dullu ala iqtilafi wujudin zahiri shi kuma yana nuna maka ne sabanin samuwan zahiri fa nisbatul alimi ma hiya nisbatul jahili fa nisba na malami ba shine nisban jahili ba wala nisbatul muta'allimi kuma ba shine ba nisba bane daga mai neman sani fa ina tauhidi to ina tauhidin nawa yake wa ma samma illa al ma'lumat abin da kuka gani kawai ilimai ne daban-daban awul mawjudati ko kuma abubuwa ne samammu fa in kun san kace la ma'lum wa la majhulun babu wani abin sananne babu wani abin da yake majahul wala majahulun wala ma'dumun babu wani majahuli babu wani rashashe ko aina tauhidi shine ainihin tauhidi kulna ya muce bi nafsi ma alimta abinda ka sani kenan inna fi taqsimil ma'lumat in an raba ilimai ma yuqabalu hadha alwasfi akwai wanda zai karbi wannan siffa faqad dakhala tahta alqism almalumati ya shiga cikin karkashin rabo na ilimai fa aina tauhidi to kuma na tauhidi yake fa ya yi almuwashiduna ya ku masu cewa kun kaɗai ta Allah istadar kul galada kun riski dai kawai rikici galadi fa ma samma illallah babu wani abu sai Allah wal kasaratu fi samma shi yawa ma yana cikin samma ne wa ma huwa siwahu menene wani wani samma ta aina tauhid to na tauhidin fa in qultum idan ku ce at-tauhid al-maqlub fi fi aina al-kasarati ai shi tauhidi ana neman sa ne a cikin yawa kuna ya mace zalika tauhidul jam kana mana magana an hada abu da yawa kenan fa inna tauhidi to ina kuma ka ta Allah fa inna tauhidi la yudafu shi kuma tauhidi ba masa idafa wala yudafu ilai ba mu idafan idafa ista'addu alal muwahhidun ku yi tattali dai masu neman kadaitan Allah lil jawabi an hadal kalami idza waqa'a su'alu idan an yi maka wayannan tambayoyin yaya amsan zai zo fa in kana ahlus shirk su ma abuta shirka la yaghfiru lahum ba a gafata musu fa bi haqiqatin ma nalu zalika ba su samu abin da ake nufi bane li'annahu domin shi ubangiji lau gafara lahum da ya gafarta musu ma kazu abin da suka faɗa duk shariki da cewa Allah yana da abokanan tarayya fa shahidul amra ala ma hu alai sun ga abin yanda yake ne haka so gani sun san Allah yana yana taimako ne fayin kulta idan kace min aina ja'ahum shaqqa to taya aka yi aka ce kuma su sun halaka tunda ga abin da suka ce aka ce ai haka suka gani shi arni ai duk wanda yake matsayin arnanta yana ganin Allah yana jikin wani abu ne ai ai ganin abu guda biyu yayi shi yawa to hum bi hadal musaba a wannan dacewan wai ina adamal magafirar fi haƙin ko na ba samu gafara ba cikin haƙinsu sana'an alaihim yabo ne gare su kulna sai mu ce la'annahum ayanu sharika ganin abokin da sun gani sun yi shiru ba su ce komai ba to ba za a ce musu mushrikai ba amma tun suka ce Allah Allah ne wannan ma Allah ne to maganan ta ashqahum tauhid tayin maganan su ne yasa suka zamo kafirai na sun yi shiru kai kanka ai abin yana rikitar da kai ka gani kai shiru in baka yi magana ba ba za a ce maka komai ba amma in kai magana sai an tuhume ka to wannan shi ne falau lam yaqinu da ba su ayyana ba la sa'idu da sun zamo masu arziki da aka ce wata rana in kai tunani kai tunani ka taka tuwayya ma Allah ma yake ne ko bayan haka don kai shiru ba ai ba kafirta ba saboda haka abin da ke zuwa a tunanin mutum da wanda za ka da ka yi furici to wannan furicin kuma kana neman ya ka tabbatar da shi wannan shi ka fitar da su amma da sun yi shiru sun je gurin da su ma suka yi bacci suna zuwa gurin da kwakwalwar ta ƙare suka yi shiru to ba komai amma tun suka furta suka dawo da shi suna nunawa kenan akwai dole Allah daban ne wani abu daban ne to wannan shine maganar su shine ashqahum shine inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wato ma faha bi zalika amma in ya shiru shi kenan falau lam ya'inu la sa'idu walakinnahum arja min al-muwahhidin li darajati al-ilmi sai dai su arja min almuwahhidina sun fi kauna daga cikin masu tauhidi da darajar ilimi a darajar ilimi jalan Allah mimman wahadahu muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin wanda ya kadaita shi bi tauhidi nafsihi da irin kadaitan kansa jalla wa ala intaha ba irin tauhidin mu ba eh irin nasa ba irin namu ba fasal sai na radiyallahu an hada tauhidi yanzu ka ce to shauda ni to ya tauhidin yake fajabar sayyidina radiyallahu anhu sai shaudan ya ce ani tauhidi wa tauhiduhu li nafsihi shine tauhidin zatinsa nafsihi bi nafsihi an nafsihi nafsihi bi nafsihi an nafsihi wa hadha tauhid wannan tauhidi la sabila ilai illa bil fana'i ba a samun su sai ka kare amma zahiri kana kallon wani abu ba ya za kai ka wahadantar da ubangiji sai in na baka nan قال الجريري رضي الله عنه قال كل إشارة أشار بها الخلق إلى الحق فهي مردودة yace dukkan wani ishara ashara da alhalku wanda halitta ne ishara ilal haƙƙi zuwa ga ubangiji dan ka gane ubangiji fa mardudatun amma yana maka alayhi hatta yashiru ilal mahqi bil haqqi sai in ka kare cikin Allah karewanka cikin Allah baka nan wannan shine muwahhidun in ba ka ba ba san masani eh an gane ko arada bi hadha allazi zakarnahu ana nufi huwa arwun nasbi danganta nasba kenan aru nasbi haisu tadmasun nasul jin zati gurin da nasba za ta shafe cikin zati a nema a rasa ba komai su makala sai ce wala sabila lahum ila zalika ba a iya isa wannan li'annan ladhi adraka hadha duk wanda ya riski wannan fi kamalil fana'i cikin kamala na fana'i in haqatil isharatu to kaga an shafi ishara wal mushiru babu ishara babu mai nuni babu abin da ka nuna babu mai nuni kenan an shafe su ga baki daya falaisa illa huwa bi nafsihi ba wanda yake bayyana nan illa huwa sai ubangiji bi nafsihi fi nafsihi li nafsihi an nafsi kaga wala wala samma wala samma menene yake cewa wala samma mawsulun wala samma ba'in eh Allahu qul wa zarul wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugu kamali wal gairu duna Allahi in haƙattahu adamun ala tafsili wal ijmali eh adamun ala tafsili wal ijmali kaga shine hais tantani kenan wan mahaka ba ka ba wani abin da zaka iya ishara da shi walidha qala saboda haka yace wala sabila lahum ila zalika babu wanda ya isa wannan wa innama wahaduhul muwahhiduna masu kadaita Allah suna kadaita shi ne fi martabatul uluhiyyati a cikin martaban ila liyanalu bi zalika dan su samu da wannan sa'adatuhum arzikin su wa qiyamuhum da tsayuwar su bi takalifin da takalifin su fa hum fi zalika li nafsihim wannan yana kawunan su lalahu ba ga zatin Allah ba ya annal ladhi lahu harijun an nafsi duk wani abu da ya fita daga nafsu wa dauriha da da bidiya la shu'urun lahu fiha babu shu'uri cikin wannan fa balan an gairiha balle wani lam yakun illa huwa wahdahu anan ne ba wani sai shi kadai kala shibli hina dakala alayhi rajulun shibli wani mutum ya shigo wajensa kala lau yace ma turidu me kake nufi me kake nema kala lau yace as'alu an shibli ina tambayar shibli ne kala lahu mata ya mutu la rahimahullahu kar Allah ya masa rahama to yana yana eh to to yana yana a ina to waye Allah sufanci rikici ne shi ne na taɓa gaya muku sai na aisha radiyallahu ta'ala na ta samu da Allah ta assalamu alaikum sai ce manil musallimu waye mai sallama ta ce aisha ya ce wa mal aisha ta ce bintu siddiq ya ce wa mas siddiq ce sahar rasulullahi ce wa mar rasulullahi shafi wanda ake nufin kenan to wancan ai abdiya kai kake kallo in an ce amma rahama wa to ai babu shine eh ma turidu qala lahu as'alu an shibli kuma shiblin ne qala lahu yace mata bayana tattuna bayana shi kuma wa yake gani shi kuma shaidun bayana mata ya ce la rahimahullahu wannan shi ne da za mu shiga martabatul ahadiyya in Allah ya kai mu martabatul ahadiyya in Allah ya kai mu gobe za mu shiga tauhidul na faɗa muku dama wannan ɓangaren rikicinsa ya fi na baya ba ma fara ana kai ne wannan abin da yake tafiya a cikin wannan sufanci dole haka za ka da ita samun garaji za a ji shi wanda aka gane an gane wanda ba a gane ba kuma sai a ita salati za a gane wanda Allah ya gane tauhid al-khas duka makama ne duk an kore maka ne an maka istaci aya ba ka amsa sai dai ne ka riga ka rikice ne duk tambaye ya san ana rigiza tambaya amma ya ba ka amsa shin ana sanin Allah da gani shin ana sanin Allah da da ishara shin ana sanin Allah da ilimi shin ana sanin Allah da ibaba shin ana sanin Allah da nasba shin ana sanin Allah da labari shin sai abin da yake ma magana kenan in ana sanin sa to anya kuwa an san shi ba kada ta shi ba tun da ga nasba ga shi ga ibaba ga shi ga ulumu ga shi ga wannan ga shi to yana yana shi kuma bayan shi kadai ne abin da ya tara makan kina duk abin da ya tambaye kan ka duba san masani ne ai akwai abu abu guda biyu ne ga ilimin shi ga shi ya zama nawa to na ta widin wancan bidaya ne ai wancan ana dora ka ne katin ka zo nan wannan ba wannan shine asalin tauhidin da ake son mutum ya gane Allah ɗaya ne kawai to amma shi kuma ba a gane shi sai baka cikin hayyacinka to saboda ka ya za ka yi ka gane Allah ba kana cikin hayyacinka ba duk wanda zai ma magana a zawahiru kan zai baka wannan shi ne ya ce to kai kana zahiri kuma ni ina zahiri gane a gaban ka amma kana son ka nuna ni ya za ka ka gane Allah rufa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت والخاتم لما سبق ناشر الحق الحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم ولا هدي قدر بدار الذين صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما شئ لمكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين